قالوا أوتينا من قبلها موسى من بعد ما جئت الرسول قالوا to ya kasance suna haka sai kasance mutuwan annabi musa din ba annabi musa da yanzu ya samu da yanzu wasu da aka tsaye wanda shi ba da suna da yanzu da kansu mutum da yanzu ya samu da haka wanda ya yi su aka tsaye wanda lamma kana son ta sha mu ɗaya saru da nuna tsaira sai ya kasance tunda suna danganta abin da su ne sai su yi wani abin wannan da ke abin shi kuce a ciki wannan abin ba za a samu da ya ba amma da su lalata suna ya koya wannan abin lokacin da ya zo ya ce ba wani kuci a cikin tsoron duk mutumin da ya karɓo shi kuci to abin daga wurin ta yi a mata sha'awa ba da a alaƙabar alaƙabar shi makarta ba don mutum ya kan da ya sako da wani abu da zai aikata ya haɗa shi da ya haɗa shi da yin kuri'a a bayan wasu to wannan ya wuce kuma ya ba su kamar yadda hadisin da yake cikin mutar Ahmad Abdullahi kuma da ya ce ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya dauki tsotsoro kuri'a da shi da zai cewa ya haɗa Allah da wani suka ce ya Rasulullahi ne da ka fara wannan ya ce ka fara wannan shi ne kuma ya ce sallallahu alaihi wasallam la ilaha wala ɗaya illa ɗaya raka wala ilaha bai raka lokacin da ya yi ba da zai ce wannan shi da wanda zai kuma shi ne kafara iya mutu da kan Allah kai da zai gama ta wannan yana wannan hadisi yana cikin da kawo a hadisi ne da kuma shi da dari bakwai da arba'in da shi ne da wanda suke da hadisi suka yi biya kuma ta shi ma kuma za a da tsari raja raja shi ma shi ma ya abu min amalan kai da za a yi kuma lokacin da ya yi zai tafiya ko zai aka wani aiki yace da wannan wani hukunci da wannan tattaba da ya jami Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika ya kawo shi da wannan tsari da ta bayar da shi to wannan shine a tarihi magana abin da shafi wannan wani sulani suna ya ce ba a samun shukunci sai a ta hanyar guda in ya kasance akwai shi ba a kada shukun fi shayin da kuma jari walwalatu walwalatu in ma akwai abin da ake cewa irin wannan masu sujaye da suke fata cewa akwai doki mai wani kama akwai mata mai wani kama akwai gida mai wani kama to ana samun da cikin ruwan guda uku ko a zame shi a cikin gida ko a zame shi a wajen mata ko a yi da wajen doki shi kuma wannan abin da shekari da suka da shi yana cikin sai bukari a jinsi ne na dubu hudu da ɗari ne da ashirin da tara. Alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ake nufi da wannan shukin mata shi ne a ce masu da ba ta haihuwa sai wannan shukin ana kai mata shukin gida kuma ya kasance gidan mai matsayi ne sosai ko kuma ta samu sura na makwabta shi ma wannan ba a nuna ka samu makwabta marasa kyau kuma jira da tsohu makwabta da masu kyau ba shi ma ana ce masu cikin shukin gida ko shukin barat shi ko shukin doki shi ne kasance dokin ba ta ba da aro kuma dokin ba ta ba da jigina kuma dokin kullum yana nan baya biya ba bukata da yi akwai shunci a cikin doki ma shi mara da shi ne shunci a ha za mu ɗaya ta maka wata zuwan da zama da ya rasa domin wani mutumi ya aure wata mata masa kan ɗaurwa sai an kai yin da yawa da mutum ya kwa to ya kokari ya ke ta wani ta zama wata na adam idan mutum kuma ya aure wata mata masa kan خيرات ما سألين يستوي يقول أنا أقوى في قلبه أن ذلك مثبت مخالفة للرأي يا كان هذا معي كان هذا أموال تلك البلوى تشيل تلك أموال من زين له سيقدم إلى معلوم ما تم تسلم فيه لكل ما تم يحاول ما تسلم ذلك فلا عين أسمع لا العالم مثمر ويوسف أمية أمية جاء رجل ويمكن يا رجل dukiya da yawa wasu ina tare da yawa duk abin da ke so ina samu amma Allah da na fara na gara gida mai kala da zaɗin nan ba kome kome na ce ce da shi ne sun kuma ne to in ka gana ma na fito da zama a gidan in ka gana ma ko ka fara a wani gida ne sai ga mu da shi ne ake cewa in ma ko shi kunci a cikin abin da shafi wani abu da kyau yana faruwa ta ana samun abin da ke faruwa ko ta cikin mata ko a cikin gida ko a cikin doki
sauran kuma su zama abin da shafi mata lallai a kashi magana ta cewa mata ne ba na eh eh ba wa ganin ke nan da ake zaki eh kaza kaza kaza eh wancan Allah ba ke like a wani nabi ko na yawwa to wannan haka ya kana ganin ta sai ka ba da eh dai ai ba wannan za a zo mutum a yi wata ai abu guda biyu ne babu mai wa wata wata biyu in za a yi yake da kyau in kuma za a yi wani aiwa da kyau yadda shi ya sa shi ke ba wasu wata sai ba wasu wata kuma wani shi na wani shi ya sa kuma wani shi ya sa na ku ji ya sa وقالوا مهما جاءنا به لا يكون لتسحرنا بها فما لك منهم
na to sai kasance su waɗannan ikawa ɗin nan mutane da rauna da shi da rauna su kasance duk abin da suka samu mai kyau su same su sai su ce wannan daga wuri su ne da ƙoƙare su amma ya suka samu a kan ana suna nan kuma sai su a yanzu mutum ne ya dawo musu da shi da mutanen sa wanda suka yi baya saboda haka Allah wani ne sai ke gaya musu da kowa kuka gani ya faru daga wani Allah da wani Allah kuma mai kyau ne يقول ما صاب من حسنة فمن الله وما صاب من سيئة فمن نفسه دعا إن تدعوا من دنيا فارغ ويقول أبا لو كنت تكلمنا إن تكون كان من أقوى في صحيح ومن الله فمن نفسه يقول إنك كان تعبنا بعد كان أقوى لك لماذا نعمل هنا ونعمل يقول إنك فذلك أن صلى الله عليه وسلم يا باشر أن تدعوا في صحابين يصير مسلم لو كنت wannan abin ya faru yana so ya addu'a a cikin da ce Allahumma la khayra illa khayruka wa la khayra illa khayruka la yati bi hasanati illa Allah wa la yasbu bi sayyiati illa Allah sai ba su wannan addu'a illa kan da ya rabu a jahiliya wa la yadurru ma qad nafsi min shawi al-khayr idan mutum ya wannan addu'a kuma fa'ida ta cewa ko da wani ya shirya ma irin wannan abubuwa ba da abubuwa da yawa da su wannan kuma hadisi ne wanda yake cikin sunan abu dawo hadisin yana da na dubu uku da ɗari uku da goma sha ɗaya wanda ke da tsada wa ƙaru mahamata ce na biki na ayin da sarara ya tsamana maka biyu wa ƙaru da musa su wanda da mutane suka ga alamun musa cewa ya yi ba ma ta ce na biki min ayin abu da kuma da suka daga aya ko kujiza da sarara domin a fadin su wai abin da yake musu sihiri ne to kuma na da kuma mai mu ba ba mu ba da ba domin mun taba ganin abin da ka zo da shi duk da an wasu an nemo ka ko sai mu yana hannu yana wariya ka da kita da ka dai ba ka zo da zama macibiya da sauran wanda za mu karanta ya sai su sa ya sai za mu karanta ya in dai ka zo mana da wannan kuma za mu yi kullum ma ba ka ayatu radda ku ila musa ko lokacin da wani aya ta same su ko ta auku sai su ce ya musa kai ne kuke tare da allah roƙa mana allah ya yayi mana wannan azaba ba sai za ka shama ya allah wani ne ya yayi wannan fa inna hum yu'minun sai su wallahi da mu imani ko za ka shama allah ya tuna ila halat ala halat idan an an kauce musu shi ko an yayi musu shi sai sake da ku halin da kuke ci walau adu walau adu walau nuzul adu ma da dai za a dawo da kuma abin da kuke ba da yake da فقالوا هذه الكلمة سنة سبحانه كما شاء ما مات أتنا من آية لوك سنة كمان نزوج مزلا يتسهل أنا بيومين كمان ولا أقول لك كمان نسير فما أنا بكم نجوم ما أنا بكم ما أنا فدا عليه شيء كذا كذا أنا موسى زي موسى لا ولا بيت أرسل الله وأرسلنا
تعالى عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والسماوات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين na abin da kuma faɗi ɗazun nan dai ana neman alfahari da shi cewa mutum in yana hukunto yana wanda sai kawai ya tabbatar cewa Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yati bil sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah a sunan Abu Dawud da kuma da aka hadisi da su Allah kuma karanta ina ganin Bukhari ne shi kuma Ibrahim Tirmidhi ne اللهم لا خير الا خيرك ولا خير الا خيرك لا يكون الناس الا الله ولا يكون السيئات الا الله. لا يمطفانا الله تبارك وتعالى يبزنك أيكم تدرون من المبارك يوم المبارك أولي كبار الدعاء شيء يبزن المبارك على المبارك ونحن نقول المبارك على المبارك شيء ما نتعلم من أنه يمطفى رسول المبارك يوم الدنيا suka roƙi da suka ce nuna musu ayoyi annabi musa alaihi salatu wassalam ya roƙa musu Allah ya kawo musu wani ruwa wanda ake ce masa ruwa ba dan su nuna mu lokacin da shekarun farin nan suka tafi wa ja su nuna mutabati sai shekarun kaka kuma suka zo kasu da fil amla sai ruwa ya yi yawa wa kasu da fil rabat sai ya yi tsire-tsire suka yi yawa وكثر كل خير سيكون خير قالوا نسبة خير الدنيا هكذا فقط الدنيا تجي فقط فقط الدنيا تجي تعالى تجد ولا تجد ولو كشيك تعمل ذاك ولو كشيك تعمل بي وليس هذا العلم أنا معايا أنا معايا تمام كلام كلام الإيمان بعلم المستوى دعاء موسى عليه موسى الدعاء فقال يقول والدي والدي أقعده وتشكر له dakar miyawu a rabi sai ruwan shiga cikin kasarsu da gidajen su da cikin da suke na wani da su kwamtar da ake buyu sai gidajen suka fita da ruwa miliyan biyari ko ina ya fita da ruwa tsawon kwana bakwai ko da kwana ruwan in ruwa ya zama ma mai ruwa na shiga ne kuma ruwa da bulala amma su zai kuma na annabi nuhu ne amma shi ma annabi nuhu a zama nufi ya roƙa musu allah allah abin da ya kawo su ruwa sai ruwan ya ko ana har kwana guda bakwai wuri tsohon limani ya ka zurbe da sarki wannan ruwan kullum la kullum dukkan ba inda ruwa ne shiga ba ko a ɗan da kuke ruwa ya shiga mutum ba zai iya zama ba sai cikin ruwa mutum ba zai iya kwanciya ba sai cikin ruwa ba inda za ka je cikin ruwa har ruwan ya kawo musu iya wuya to da suka halaka dukiyar suka halaka da baki ɗaya su da dabbobin da duk abin da suka mallaka ba zai labo min musa ne ya tsalla sai suka ci annabi musa ka roƙa maka Allah subhanahu wa ta'ala ai shi da ta'ala da yayi mana wannan ko idan ka tafi mu'minu da cewa idan ya yayi musu wannan ruwan kuwa za su ji imani kallon ba ka tafi Allah wa hada ya yi Allah mun ya yayi musu wannan ba ko yara sai suka zo na zaman wata daya da suka zo na zaman wata daya suna cewa to yanzu kan fa ina ga ya kamata da imani da Annabi Musa sai kuma su imani da Annabi Musa da nan da nan sai karare da tsire-tsire suka sake dawowa kamar da baka su da kai alkhairi ya sake dawo halin suka ce a wannan aya kai alkhairi ne ya zo mana har yau arsala Allah lahum jalal sun aya kaza abin da ka fara musu ruwan noma da da ruwan ya zo ya suka duk inda suke duk inda mutum ya zana sai ya ji shi ruwa ruwan ya zo musu har ya kuma ruwan ya zo musu har wuya dabbobin suka halaka da abin da suka mallaka da suka ce ke zana da musu da roƙa mana Allah ya yi mana da za mu kuma yi annabi musa ne ya ga Allah baki da zai ruwa suka nuna kamar wata ba abin da ya faru wani da kuma shi ana kamar da su suka ce kai mu ba ta bara mu da kai Allah baki da sai ya kuma aldara da kuma da ka kai kuma fari fadin dara sai fari suka zo ba kala zarko sai fari suka cikin ne amfani gonan su wasu mari da kuma ƴaƴan bishiyar da suke da su su biyu ne su kuma biyu da abin da suka mallaka da ruwan ya zo a kada kullama inda sai sun nemi abin da suka yi suka mallaka hatta laimar a shehu har yi da babu abin da ya rage a kulla ma ta biya tsani don mun ya kwanta ba ka jara da ce yanzu yana cikin bayan ba ka jara da wale yana kwanciya cikin bayan ba da suna hawa kansa hatta la ga jira da kiyaye har yi kasance bai iya tashi ba ya tsaya wa idza arada haru an yatakallama idan mutum ya nufi yana son magana da kalar jara da fifi sai kawai zai ji zai ji a harisun ga cikin bakin shi kamar ka su hada su kasa da yari ita ma wannan aka musu ta azabar kwana bakwai aida fadalabar da aure musa sai da aure zai ce musa ka roƙa mana Allah ba gidi kannan ai shi ba za mu hada da Allah ba gidi ya yaye mana wannan abu ne ya yi mana za mu yi imani sai aka yaye musu wannan kwari shi ma ba ko da Allah suka zo da wannan daya suna cikin jin daɗi fi hafin ƙaru hada yau da kai wannan ma ba a yi والذهاب ويقول له يقول يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا فتن سوى جند الله الاكبر شيما a fara yana daga cikin tsoron Allah mai girma akwai jindullah tabaraka wa ta'ala ko wa wani mai kudi da ruwa shi ne abin da za a fara yin tsawa a cikin Allah cewa ita fara ita ma ta rubuta da dubbuwar ruwan Allah tabaraka wa ta'ala kuma fara ne su ne abin da za a fara yin tsawa in kai ne ba kai ga ka ba ba ne ba za mu tashi kiyama sai kasance idan kuma da jaradu a tare da duniya jaradu yanzu wuri baka abin da za a fara sa a cikin dabbobi fara ne na farko za su fara za a fara kanta daga baki daya sai a rasa saniya bayan wani saniya ta zubi wani biyu in ta yi an rasa saniya shi ke nan to sai kan ta za mu yi sai baruwa da zai zama anhu idan mu ta zama da zamiyar zamiyar jarada idan kuma wani zamu ne shekara ta shekara biyu ba ya gani ba ne sai ya tambaya ta shekara mu ba na gurin ba ma gani ba ne ko gurin kuna kuna gani ba ne sai su sa gani ne to da sauran ke sai da sallah ta baya ta mana za a rasa bari ga baki daya in aka rasa bari a rama ta shi ya ba in fara ta da za a rasa sa ne ga baki daya ana jin anan da ya ko ana rasa ba ga ko guda ne ba in aka yi maka ta shi ba za ta shi ya ba sai ba ba shi za mu yi da mulki shi shekara goma da mulki sabai yi mulki duniya ga baki daya ya kasance yana tsogare ne na kuma ba na ganin ba na ganin ba in zai fi ba a cikin ruwa hanyoyin da ko ne ganin ba na sai wala na ganin ba a cikin da zan tana kuma ba na sai ba a mutu da hana da zuwa yake ba da duniya ta da yake wannan kuma za a same shi a cikin littafin da ake kuma sosai da ke gaske juzi na biyu shafi na ɗari da talatin da biyu shi wannan magana da ke kawo da yake idan ba ta kawo da magana da rana da shi ne na da ke da sai aika a sauran ruwa da sauran da za ka فإذا قيل وجدت ذلك الأرض كذا قال الحمد لله أنت من أطعم فلا بعيد له وأنا الحمد لله الحمد لله عندما رقم هل يظن سورة ولا أقول الله صلى الله عليه وسلم يشوى ألا لنا من الثاني والمال أنه صلى الله عليه وسلم يسأل أن يجي على كامل وتسوق لا يكون الدنيا ولا وموجه ولا يكون الدنيا ولا فأما المثلان موجه ولا يكون su ne malhutu wal dara in ga kifi a maje ko a kashe na kifi yin kifi a maje ya ka halal ne a ce wal dara da kuma fara su ba a yi ba ta ke su Allah ba ne ya hana jawar da ciwon Muhammad Jamani amma abubuwan da suke jini guda biyu falkabil wa sahar shi ne a hanta da kuma saifa waɗannan duk jini ne amma Allah ba ne ya hana ta su wannan kuma za a same shi a cikin a karanta hadisi ibn majah yana da cikin hadisi na dubu ko da dubu da guda ne cewa ni sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah lana wa isnani wa damani amma da isnani wa ruhu wa dalat fa amma damani fa sabir wa dalat ni sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya da tsara cin abubuwa guda biyu matattu da abubuwa guda biyu da su ba jini da duk da an cewa jini ya haɗa da sama waɗannan abubuwa da ya da su كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم على الجلال النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد شيء ينهى وفاني الدعاء سوى ألا تكشف من من نفعه هذا كذا كلام هو إن كان إن كان كل من يفعل كذا كلام الله وأراد ما بين الناس ذكر به ولا ما يعيش المؤمن سنة سنة سنة سنة هذه هل هي أسباب فلما كان الجلال to yayin da aka gama maganar a fari kuwa har yanzu ana ba gidan da sun rubu su yawa fari sun zo sun zauna cikin kwana bakwai mutum in ba kike ya tashi gama ne wani ba shi ba za ta shiga amma na kuma duba na mutane bane Isra'ila ya la bani da ya jarabi bane Isra'ila ne a yana da rawa kin kawo ne ba bane Isra'ila ba da suka roƙi annabi Musa ya roƙa musu Allah ya yi musu zakatuwa da imani annabi Musa da roƙa musu Allah sai bayan nan suka kace ya wata daya in muna kirga wannan za mu samu wata tsara ne domin waɗannan kuɗi a yaci jinnan ne daga inda muka fara na shi rufa da kuma domin yo da rasto za mu zo kuma za mu kirga suka sai wata wata za ta kirga abun zai zo yayi kwana bakwai yana yi su suka roƙa su suka ce abin mun zai roƙa mun Allah kuwa sai roƙa wasu ba za a samu tsawon wata ɗaya da suna zaune na gida suna zaune to kullama mana ayatu mabarsha lokacin da aya ta wuce ko ta wuce ta wanzu ta shuɗe sai zana cikin wata da zuwa da lafiya da nan da Allah ba gidi ai ko su mawal kumala shi kumala ba yau da su tabbatar da cewa duk da su alimai sun ce suna ganin su kamar ba da yi ne amma da aka zana fassara ka ga yana samun su a kasar riga ne to su ma dai ba da yi suna daga kasar riga amma kuma da dai lokacin shi ne shi ne dai shi ne dai kawai kwarkwata ne kwarkwata ne in ji maganin da su sai kasance an aiko musu da kwarkwata ko wayar kwarkwata ya kama su mutum ya je ya zauna sai ya kwarkwata a cikin rigar shi inda ya zauna sai ya kwarkwata suna biyar da shi suka yi suka yi ne kuma kuna musu wasu ba da suka ce jami'in da musu karo kamar Allah ba in ka roƙa mana Allah za mu yi bani ne ba su roƙa mana Allah haka ɗauki farkotocin nan gaba ki ɗaya shi kenan sai suka zauna cikin zaman lami lafiya a kaji sun sha da kuma suka zama gaba wata da su imani Allah ban gida zan aiko musu wadda fadiya su ne kwani dabdabu shi ne kwarar guda ɗaya da fadi kuma dabi su ne dabi tafiyar shi ke nan mala'atu da fajiya fi buyuti sai kasance kwatin sun shiga cikin gidansu wadda halin da suka abinci su kulla ma ana da wani an yi tsira idan mutum yana nufin zai magana da kada su ci wani fifi kawai sai kwatin tsalle shiga cikin bakinka in kwatin tsalle shiga cikin bakinka sai ba za ka yi magana ba domin shi kwato wata dabba ce da Allah bangiji ya ba ta yawan tasbihi shi ba ko yana da baiwa masal na wala sun bi halilla shine kwa shine dabban da yake kowa ambaton Allah da yawa yake tasbi kamar yadda yazo a cikin mata a Bukhari al-Jarat kamar yadda yazo a cikin littafin tafsirin ruhu da ya shafi cewa a kurdu bi ma ya wani cikin jinsi na bakwai shafi da dari biyu da saba'in cewa wato shi ne dabban da kowace ba dabba tasbi wata rana annabi suleiman alaihi salatu wa salam ya ce suleiman da ta yi yau kan kuna so zan yi wa allah ta baraka wata alamar dini wanda ba ya ƙara samun zubar da kai da dini yana gama faɗi a kasuwa wani kwana a ƙarshen gazon da zai kai suleiman abu da ne waɗannan ba haka ba domin ni allah bangiji ya bani sabuna lisala ina da hajji guda saba'in da nake ambaton Allah da shi ne mai tsozi lele da wani hana dare da na yi so ba na yi kiwa ko kuma ba na yi kiwa da shi yana da mutum da zai sai ba bari na gwada sai yi kwana uku talatin da iyali ba aka laga ba shi da bai ci ba bai sha ba domin ya ambaci Allah da ba na gwada ba to aka yi ko musu kwali sai sun bude ruwan su ga kwali in sun bude gidan su ga kwali ruwa bare shi hawa sai ku a cikin wanda suke nema ba za su samu sai ku a cikin da annabi Musa muna roƙa mana Allah annabi Musa zai roƙa mana Allah kada ka ɗauki wannan bala'i na na kwaɗi din da fatiha ko na kwaɗi din za su rufe ga wani kuma ana da bayan kawai ala sai ta ce a zuwa musu wadda da duk wanda ta haifar musu jini ba da zalika za a dan sai jini ya zo fi miyayi a cikin ruwan duk in ka bude suka ga suka ga jini duk mutum da yake nufin zai sha ruwa ya bude sai ga ruwan nasa ya zama jini amma ko abu mamaki duka wannan abu baya faruwa a bani isra'ila bani isra'ila yan wani mai wasu alaihi salatu wa salam in sun je sun ja ruwa a rijiya ruwa za su gani sai so su da sai wani kila suka fara bin su gida gida su su abin da na yi sai magana ba da ruwan kamar in suka ba su ruwan suna ba su ruwan sai zama jini yanzu ya samu da yau shi ruwa ta dame su yanzu abin da za a yi ruwan ka zama sa wai sai ka hura ta su ba sai yana sa wasu ba shi zai ruwan yanzu wajen shi saboda aya ta zama zama kai abin da ya dame su shi ruwa ta dame su bani isra'ila su aure su ruwa suke sha wuri ɗaya su yi barwa in ya sa abu gan sai tsawa shi ruwa zai da duk kuma in ka ja ruwa sai ruwan yanzu wajen in ka je gidanka ka bude duron ɗin ka ne ko na nunan ka ne ko na menene duk jini za ka dinga gani saboda Allah ta baraka ta'ala ya jarrabe su ne nuna ko aya ko alaji da rawar to shikenan sai ya kasance bani Isra'ila su zo ruwa suke zaro ruwa mai kyau suke zaro bakin da kuma ne zai shiga da gani abin da ya yi yawa har bin Allah da kansa da ya kai abin ya yi yawa sai suka ya zo ya ce don Allah kalin Musa ya roƙa musu Allah abin da ke da dama domin ya nemi duwatsu ya sha ruwa ya tsotsi dutse ya tsotsi da dutse zai zama jini saboda ya raba suna da wata amma da suna ya kuma bari suna ya ba haka suke samu a cikin wurare وشيكي لما عدش فرعون عدشا شديدا فرعون كما في شوى من سلمي ولا لو أوراق الشجر كيف أباشي جنن بشيا فاتو ياخذ مثلا بورق الشجر إذا جنن بشيا أكل ورق الشجر sai ya ci ganyen bishiya a ta a rana ana mutum ma da ya ci ganyen bishiya ya ci ya ƙoshi yana son zai sha ruwa da ya zo shan ruwa kuma kawai sai ya ruwan sai ya zama sai ya ji ruwan ya zama jini faɗa da mamu ta aiki sallahu ala zai tare mu daga roƙa masa Allah za mu yi imani da kai ko da in wannan in Allah bai gida ne kuma wannan aya ne ko wannan jaraba ne Allah ta baraka wa ta'ala sai ya dauke musu wannan sai Allah ya ce cewa قالت آيات مفصلات mun zo musu da ayoyi ne billa billa ba mu bayyana ganin suka ido da ido ba da gaga ta wasu amma duk da haka fasar da ruwa da imani ne sai suka girma da suka yi imani a cikin musu da abin da ya zo shi wa kanu qawman muslimina lalle ba lalle su mutane in ka mutane da rawa da jama'a da su da su mutane ne musulmai wala ma wa alaihi wa sallam shi wata magana da tsofana da zarada da kumala da nafaliya da zama ayatul fasalatin nan suna da bayan da na tsauni ko muka taɓa za mu wasu za mu kare su kaɗan cewa ala da barka wata ala da zai da duba abinda da larabawa shi ne duba shi ne duk wanda ke shiga cikin gidaje ana ta zama ya zama ya wuyarsa shi ne larabawa shi ne cewa duba saboda ka wannan ruwan da ya kai wa mutane da yin masu salatu da salama a cikin yadda su fara suna ga haka ta tsaye wa mutuwa da zama da yin su ma da ne shi ne wanda ke so da su ba shi kuma abin da ya shafi a azaba ta wani tarwa din nan kamar da muka faɗi sai ibn zubair ya ce lokacin da suka yi imani da annabi Musa ne Allah ba ne zai jarabe su da wannan ya kawo su wannan ya kawo su wannan ya kawo su wannan ya kawo su wannan har sai ya kawo su gabatin biya gasar yin rufana shi ne na farko sai kasance ruwa ne yake fitowa daga ko a nan daga sama amma inda ruwan yake sa kuke shi kawa ne wannan ruwan bai shiga gidan bari isra'ila saboda allah kuma zai nuna musu baya dama su shi kawa da aure da mutanen da suna azabtar da ko suna bautar da mutanen da kuma su su ne bari isra'ila to daga annabi musa da ya ce ba a cikin bari bari isra'ila da tattara yin bari isra'ila da bayan su da kuma da suka yi sha sai su bara ba su sai su kuma Allah ba gini zai baka Allah ba gini zai nuna maka ayoyi da kuma wannan abin da kake yi to magana da suna da ɗan yawa mun taɓa a wannan sai da muna so da ya alaƙi da ya gaba shi wannan ruwan da ya da ya zo musu na kwana bakwai din nan wasu malamai suka ce daga asabar ne zuwa asabar asabar zuwa asabar ya fi kwana bakwai eh na to daga asabar ne zuwa asabar Allah ba gini zai musu waɗannan a jarabawa ne kamar da yayin da yake yi kamar kwana bakwai a bawon yake ko kwana bakwai wani ta bakwai Allah ba gidi ya kawo da wannan ya kawo da wannan ruwan sai ya kawo musu iska sannan aka kama da buje da suka fita suna suna shuka sai suka fita in nan zai musu sai wannan dai ba kuma wani ka ta Allah ba gidi ya kawo da ba kuma wani dole ka ba mu wannan da kuma suka wani ka ta yi sai suka zo da wannan ya lafiya lafiya wanda zai kai wani bari shi ma wata mara gina sabbi da sabbi shi ma ka yi daga saba zuwa saba sai kasance yana ce dukkan abin da suka shuka da gona ai wanda suke yi masu shan fari ne yan ce bari su zo sai ce ba ila ne ba ne ba ne ba ne ba a ba ba wanda ba ta ganye iri ne mene ne ba ba wanda ba za su ce yanzu ba da cinye musu abin da suka ba abin da suka shuka da gona da yan gina su da kuma da kuma Allah ka yi zai da su da su bayan da su sabbi da su da abu ya girma su da suka fi yawon sa ko ba Allah ka yi da ya yi wa lalle suka za su suna da mun ga wannan mun ga aya da su ayoyi da su wannan aya din za mu za mu gani za mu shiga da sai fari su da tafi su ma suka rage da wata da wata daya su zo da wata daya har da su da musu kuma su ne a farkon da ke nan lokacin da suka zo kuma suka ci gaba da zaman su da rike su da kiri ga za ka dinga gani shi ba dinga za ka gani shi ne wani suka ce kira wani ba a yi su ko shi ne kaza abin da yana kama da kuma shi ne kuma yana kama da kuma shi ne ba don laraba suna gaya wa ba da ji suna suna gaya wa wani ba suna sai kasance yana cinye abin da suka suke tare da shi yana shiga cikin jikin mutum tsakanin jikinsa da ba da zai dinga damu sai kada ce mutum bari ya ci abinci ba bari ya ci ruwa sun ga bude baki kan suka yasa cikin baki suka yi wannan ma sun zafi da lafiyar kwana ba da suka suka fasa ba su gida wani ba suka yi taimako a wani abinci ya rufa musu Allah ya rufa musu Allah haka ya yi wannan a kamo shahara suka zana wata ta yawon lami lafiya ba su ma zai zo gida ba an tuka ba ya suka kala kuma sun suka koma wanda ba ya sai ka aka aiko musu kwari shi ba ba ko kun yi cewa ne duka suke gidansu da ruwan su da abin da suka ballaka sai ka zai kuma da wata kuma ba sun da shi in ka kuma da kuma ba ba sun da shi shi da kuma da ba da da da shi ma su yi mun san su ne san su da san da saba ruwa a saba suka roƙi ne da mun sai ko ba su da abinci da ya yi musu wannan sai ka zai ko tukunan su ka kuma za su yi da su ba da in suka za su kuma da ba su ne kuma da yau kada su da babu za su yi duka su ke ya roƙa musu Allah Allah wani da ya yi shi ma da su yi shi ya ga ba su shi Allah wani da ya kace ai aya ku ba su da ayoyin ka mu da rebe ku ba yana suna ga kilo da kilo ma ba ta gobe su ka yi ma kai shi ma da ya roƙa ba ka ma ma ma da ni sun ga su su duka ne ne Allah ya kawo da ta wajen da wala ma ba a yi wuri قالوا يا موسى اقتل على بشر ما عندي ذكر لئن كشفت عنه رزقا لنوجد من ذكر فلما كشفت عنه رزقا الى عدد من لا يموت له سورة النبي موسى عليه الصلاة والسلام فرعون da mutanensa ba su wani mutane ne wanda ba su kai mutane da shugaban ayoyin musu sun kuma da musu da kuma ina da mutane na wasu kowa da yau yayin da ya nuna musu azaba wasu malamin suka ce yi shi da gaba ga sanin suna ganin a kan aka ce za ku bar ku da wannan duniya suka ce a Allah ya kuri za mu imani kalu suka ce ya musa ya kuma wasu da nana baka sabo ba wani Allah ba ji dinka bima ya ce inda ka abin da yake cewa in ya bibin da azaba zai ya mutu da in ya wani ya yi wani azaba aman na samu yi imani wallahi na kuma kan suka ce wallahi ne ka shakala ne ka shakala Allah da jula duk ya yi mana wani jirgin da bari wani da ga wani da ga wani wanda duk sun da ba da wani da ga wani da wani da ga wani ba kuma da wani da ga da ma abin da ya kawo shi da ya da to kala ba ka shan da an mu da na to yayin da Allah ba gidi ya yi musu wannan sai Allah ba gidi ya ce إلى عدد الرجوع لوحة من المدرسة كل واحد يقوم والمستدرة إلى لوحة المدرسة كل واحد كل واحد إذا نزل إذا إذا نزل إذا المستدرة تدرسون على صور يقودون على المستدرة صور على صور ويسيرون على صور سنة لما تنزل سنة لما تنزل من المستدرة كل ما تعملون على الله يبني نعم الله سبحانه وتعالى يقولون كما رسو على كما تجيب يقولون بيوم رسو أسيروا شيء بحر بلي بحر بلي وسوسو بتسونا فجيب بحر بلي وسوسو بتسونا بحر بلي لأنهم يسرون أنهم ينظروا في آيات صغيرين فكانت آيوين من المقام وكانوا يقولون استدعاء على سورة الرسول آيات الأولى فأتى duba ayoyin duba na fahimta duba na tadabburi duba na kama da tadabburuna cewa ba ta ganin ayoyin a ayoyin tadabburin cewa abun lura ne Allah ba zai da shi ya zai musa da salatu da lokacin da ya zo wajen da fara wani da ta dama ka ba ni kan wannan na hau ɗan gani da ake da su in ka ba ni su shi ne na ba ka da shi ko ce ba ne ba shi shi ba da ka ba mu da abin da za ka shi cewa dukan in da roƙa Allah ya yi mana wannan قالوا لنا من جميع Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira da baruna su wannan mutane su kasance da cewa ba ta da guri al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala din nan da annabi Musa ya zo wa bani Isra'ila da shi ko kuma ya zo wa shi da da shi an ce suna bacci a cikin gidajensu domin yanzu annabi Musa zai da bani Isra'ila da baki ɗaya su da su أنت يعني بكوسي فرعون الذي يبدأ بالأرض وسوء بني إسرائيل سكر الشيء من يقول الشيء للموسى يعيد الفضل والنمري سيد يريد يبقى كتابك سكر الشيء أما يقول بس كده بس كده لكن أقول بس كده وأنا لازم أقول da jana'iza na kunne ɗan uwansu da yanzu sau da shi kuma da bi musu da mutanen su tafi gaba ɗaya sai su gaba da ya gaba su ba wanda nake cin bane da ayyuka sai su zo su gaba da sai kasance su yawansu mutanen annabi Musa da Isra'ila su kasance su mutu da shi ne da mutu sa ba da malaikar gudu da bi gida daga cikin gida da kowane gida mutum ne aka yanka mutum ɗaya ya yi sa ko mace ko baiwa suka waye gari na suka gasa da yin da layi da mutum da da har rana ta biyu da rana ta biyu suka duka duba suna da wani isra'ila da suke gina da suka gasa da kowa ba su suka da ya ba ne babu babu wani da mutum da isra'ila da muna yin su da wani ba wanda ba da kowa ne ba sai da an yi kuma sai su ce za su da ya ta sun ci ba da ya da shi ne sai da roƙon mutane da kuma yi su yanzu ka tattaro ya ka tara فجماعة ألف ألف ليه أنا مكتوب اليوم ده وتبقى كانت ألف موجود تقول لي قبل وتبقى عظم موجود جوز هذا وين نقول أن هذا شيء دول السيف دول السيف وصلوا إنهم لشيء من المقلين وأنا إن أنا اللي أعلم وجود يقول لي شيء قام وجود بشيء ده قام وجود يقول لي بابا جلوس أنا أتوقع مني كذا suka ce saboda haka sai suka hau gobuna da baki ɗaya su shi da auren da zama da kowa ya hau gobi kullum kuma da kowa su yi su yana hau da suka hau gobi da suka hau kusa da musu da ina hau ya yi cikin wasu tsalle a waɗannan gidan lobi ma da ba za mu gobe su ga baki ɗaya saboda ba su yawa shi ne sai Allah ba su yi ce a sai su suna suna yin da Allah ba su da wani su bani da ya yi da wasu shi ne da ya yi da har yi an zama da ya yi mutane فرعون ولا تنسوا هكذا شيء كما تقول فرعون نشيلها كان وجوده منذ الرموز والرقية سورة سورة سورة كان منذ الرموز والرقية سبحانه وتعالى وسورة تعالى يشعر شيء قال رجلان يشعر رجلان وجود دون يشعر في نزول sai kasance shi ne ke da kwanar suna da wasu sai ce musa wallahi ina da mutane da za su so yanzu mutane da suna da wasu sun za su so sannan mutum da za a ina ƙirar da ya yi na a ba su so a wura da ya ta ba su Allah ta wani mata da su da su da su duk wata kokin da ake zama da baharu biri kamar da suna da wasu da suka fara da su da zama kokin kamfanin da ba su da kayan kudu da ke kan ɗaure a su nan da nan ashirar asba'a da ruwan hatsin nan ko kuma asba'a ashirar asba'a da dalilin da ya samu hanyoyi guda goma cewa kabilun annabi musa sun kai kamar kabilu ne guda goma sai ka ba da cewa wasu guda goma da kan su kowace kabila ba zan da zasu ka bi jawo goma da su da su kan wani tubar da zasu ya su da gol su da shiga sai da aure ne shi da wata da ta aka ce su ko yi ma ya kuma yi shi ne na da wani aka ce su da shi kawai ba da ba da ma aka ce mu za mu yi ba sannan mutane ba su kira daga baki ɗaya suka ga mota babu wanda ya rage bai shiga sun fi da kogi ga baki ɗaya shigo da aure ya shigo ga baki ɗaya babu wanda ya rage wasu ba da wani ba zai mutum ɗaya shi gomino da gomino sun sani amma kuma yana tare da firawar akwai wani kuma yana tare da sosai amma kuma ya yi ma da firawar shi yana bara wannan kuma yana bara wannan shi ne farkon mutumin firawar ya wuce ya kai a wannan kuma shi ne ƙarshen mutumin a da musa ruwa ne a da shi da shi suka fara shi kenan ala ga mini zai ce duka duk wanda su a cikin wannan ruwan sai muka halakar da su da dama Allah wani ya ya ya shirya cewa shi bai auna da halayen da shi ne auna da cewa amma shi bai auna da halayen da shi ne ke cewa amantu billahi amantu bihi wa inni ilaihi raji'un wa ana min al-muslimin shi ma duk da yake mutum ya ce ala ana min al-muslimin domin shi tun da ya zo shiga wannan ruwan ya riya a zuciyar da cewa yana kuma kamar yau shi ba zai koma shiga ba domin wannan ruwan da yake gaishe ne ba da za ya shige shi mai amma kuma mutane su da shiga to malamin tafsiri suka gangaro da yawa kan cewa shi ko shi ko yin da ya zo shi shi da da zai shiga dole da ya shiga wasu malamin suka ce tunda malaika su ne da ya zo da wata kokiya ya wuce gaban doki da tsawon da domin shi tsawon da niyyar suka ce biyu bayan to shi kenan doki na mizi ya zama wanda da kodiya ko shi kenan sai sai sai dama da wani ya daga ya shirya da Allah cewa zai raka kasuwa da shi ke kuma da to shi ke sun gama da ka yi wasiya cewa Allah ba yi ya yi sun bani wani shi ka fi ganin kan su kuna da wata wata hada za mu fita da tsiro domin ba fita da wata tsiro na ba ko na sai kai kuna kuma da wannan da bai hada ba saboda yana halaka yana halaka da bai hada da su sun bai aure da wata Allah ba yi sun bani wani shi ka fi ganin kan su kuna da wata wata hada za mu fito kai da shi kan nan kowa da kowa ya ganka ya auren nan ne da auren nan ne wannan kasa ga shi na fi da sharra ga ila ga shi ruwa domin ba nuna shi ba musa sai muna ga kuma wannan da kawai da ba ya yi wani wuri yau zai kula wa kanka Allah ka yi na ala nuna ko da kowa an ga kai a wannan da kuma da take da wani kuna da shari'a da Allah ya bari ba Allah ya bari da shi ya ko kuma kai mu da kai mu da da husna ala ba da shi da sabaru ودمر ما كان لهم فرعون وقومه واخر من الجن الا تبارك وتعالى واورثنا القوم الذين كانوا يكفرون الحرب الا من يوم غادر ومن على منصور بني اسرائيل wanda ka yi kada kuma da su kasance ana raunar da su ko ana hotar da su su ne bani isra'ila duk aiki ne wahala tonar rami gini ya san shadda tonar rijiya su aiki ne bani isra'ila su kasance ana hotar da su masu مقولة لا لا مباشرة أي شيء لا تشير التي بارك لك الآن هو تدمر بقوة البركة تبدل قوة قوة الزونة زمان على خير يكون زمان يكون شيء كما الشعب وكما تلك الربيكة كسنا على من يسيرون شيء كتلو من على من يكره سنة كعوة ونريد أن نكون على الذين سلكوا في بلادكم شيء أولا الله من يسيرون شيء الزام يوحنا من هناك ويبا سنة كتلو من على من يكره ake rantar su a bayan kasashen su ne bane isra'ila bi ma sabaru amma bi sababi ma sabaru saboda wani su da sun yi haƙuri ala ala a duniya a kan tutarin gaba a wajen gaban su yi sun so mun su shi ne a da shi ne da ba da ba wa yawa wa musa da sababi Allah ka gina ya ɗauka kuma ta ɗan ɗan ne saboda haƙurin da su da saboda haƙuri zai mai kun amalin bai ce ban aikin su ba ba na cewa ina ma bai kasa gani na ɗauka bai misali cewa hakuri da Allah ba gidi da suka wa ba wai aiki ba wala ta ba gobe ce saboda yake su aji ma saboda kamar da kuka suna so wajen marasa an shi ne halin da kuka halakanta ba ta da su da wani abu da wani kuma ce da aikatawa da shi mutane su ne kuma na raya gari ko na raya kasa ne ba ma ka yi da shi na kamar su kuma suna gifgina cewa a wani guri yana cewa sun bar gidajen su da sura da tsoro da tsoro su da zama sun nuna su kama da gina gidan sama daga gida an bene da tsaye domin jin daɗi a ƙarshen kisan da kuma ta ce mata shi da zauna mutum ne da yake jin rauni guda ɗaya shi ne su rage da rauni sai ya kwana arba'in bai je bayan gida ba amma ran da abin mu sai zama da aya da zama jibiya domin Allah ka kike nuna mu cewa ya kuma ya kulita a ranar ya san da ya yi bayan gida su da yau saboda saboda ya zo da amma an sani da ba a tsirge ne ba gida ba kuma mutum da bai taɓa ciwon da ba a fara nan sannan da ya kama shi da wannan da suke zai hana an haka da shi a cikin saboda Allah ba ta tsara shi da lilu ne amma shi da ma kan da ba shi ya ba shi tsara da Qur'an da ya ba shi lafiya ya ba shi lafiya ya ba shi da kafara mulkin da mulkin da ya yi cikin da kuma shekara 300 yana babu wanda ya zo mulki wanda ya kai saboda da yake cewa ana rubutu a ba shi da kafara Allah ba ki ya tsara kuma da kuma وزوري نوم قام الكريم قالوا لي كده زي قالوا لي قولي كده قالوا لي قولي لا أبو نسكي سيما أنا بني يا بابا الله بني لا أبو نسكي كل كانوا قبل كده وزي ما لقيته Allah ya yi da kan da zama da rama da duk ma tsawon wadansu da su zo sun bi shi da ya ya mu da wani ma'ana ya da zai ya mu da su kai da wani mutum da ya da wani da wani da su ne da su da wani da kan mutane da su da ya sha ma ba da fir'auna yanzu nan kuma zai sake dawa fi da hamada don yanzu hamada da ya laka ba a hamada shi ne mutum hamada ya halaka haruna ne bai halaka ba hamada ya halaka shi ne wazirin da wanda ba yanzu haruna ne zai zo ya halaka wata kyautar shi ga fata shi na fara sun yana fara gaba za mu ji yadda abu ya fara domin annabi musa ya sha wahala da mutanen fir'auna da tudu Allah ya yi ya ba su tsaro ya ba su dukiya ya ba su abin da suke neman Allah ya yi da ya ta da sauran duk lokacin Allah ya yi ya baka wadata a sarrafa mutum da zarfa don shi ba shi kan sarrafa da gudun Allah ya ba da shi kuma yana da dama da shi lokacin da ya gara ta ba da wata ala kula da wata Gracias.